رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 21 ga watan shawwal hijira tana da 1442 wanda ya dace da biyu ga watan shida miladiya tana da 2021 za mu shiga darasi na tufa fasulun fi kira'in rawahid wa sufun wannan fasali za mu karanta haya na ainihin an rawayin raƙuma wasu da jiragen ruwa amma a nan rawahin yana nufin kawai abubuwan hawa ko abubuwan ɗaukan kaya dawaki da ainihin shanu da duk abin da ake ɗaukan kaya da shi ko abin da ake ainihin hawa a je bukata da ya shiga nan wafin rawahin kira'u wasu hun alabamani au bi ta'ayinin hasan hasun ko ويمنع التعجيل في المذموم ومطلقا جاز بذي التعيين نعم وحيث مكر لعذر يرجع فلازم له الكراء أجمع وواجب تعيين وقت السفر في السفن والمقر للذي اكتري وهو على البلاج إن شيء جرى فيها فلا شيء له من الكراء نعم مثلا نعم. to mu dan koma baya kaɗan mun samu su babul khalal wa in yaku min ba sukuna a ainihin fasalin baya. Mun ga wurin? Muna magana akan haya ko? Wajen ainihin shi mai haya da wanda ya bada haya in sun yi rikici. Rikicin yana iya zama kafin a yi zaman aka yi rikicin, ko ana cikin zaman aka yi rikicin, ko bayan an gama zaman ake rikicin. Kuma rikicin zai yiwu akan kuɗi ake yi akan nau'in kuɗin ko akan yawan kuɗin ko akan yawan lokacin zaman ko to mun karanta su a baya inda zamu yanki gaban wa in yakun min ba'di sukuna idan rikicin ya faru ne min ba'di sukuna bayan an yi zaman sannan ake rikici akan yawan kuɗin to aka sama su rarrantse idan sun rarrantse dama ya zauna wani sashen zama bai gama zaman ba ake rikicin akan cewa shi mai gida ya ce akan dubu ɗari muka yi da kai yanzu wannan dubu hamsin ka ba da rabi ne shi kuma wanda ya karɓa ya ya ce alaji dubu hamsin muka yi da kai kuɗi shekara kuma na biya yanzu yaya har ya shiga gidan ya zauna ya ci ainihin wata shida misali to yanzu a nan in rikici ya faru a ma sai su rarrantse shi ma ya rantse shi ma ya rantse akan da hausa idan suka rarrantse wa fasku baki muddatin kaddazima yanzu tunda kowa ya rantse yanzu za a ɓata baƙi muddatin sauran lokacin da ya rage wannan ɓatawan ƙallazi ma ya da sauki yanzu ba an yi wata shida ba sai mu ce to yanzu mun ɓata hayan daga nan zuwa wata shida na gaba sannan wahi satin sukuna rabon zaman da ya shi ainihin wanda ya karbi haya yu addil muktari shi wanda ya karbi hayan zai biya rabon zaman da ya yi in kana lamyan ud shine ainihin point din in kana lam yanqut in dama bi ga ya biya limadil ashuri na ainihin watannin da suka wuce ba kaga mafhumin magana in ya riga ya biya mai gida ya shiga gaban shi yanzu kudinsa yana ina kudin shi yana hannun shi ana rikici akan shi yace dubu hamsin ne kudin shekara mai gida yace dubu ɗari ne amma yaya bai biya ba eh bai biya bai mu ce ya shiga gaban mai gida yanzu za a yi lissafi a dubu hamsin nawa ne rabin shekara dubu ashirin da biyar sai mu ce ka ashirin da biyar ka bashi idan aka bashi ka ga amfanin rantsuwan shi ya biya abin da yake da'awa shi kuma mai gida amfanin rantsuwan shi wannan wata shida na gaba za a kore shi a bata haya shine yace in lam yanqut li badil ashhur to kaga anan in na kadafa in ya riga ya biya kudin to yanzu mai gida ya shiga gaban shi yanzu anan maganar mai gida za mu dauka yawwa to wal qawlu min badil qaba'il amadi yau kuma bayan lokacin ya riga ya kare in kun lura maganan farko mun yi akan kafin a shiga muka ce su rarrantsi a bata wannan magana na biyu da muka yi akan ya ci rabi saura rabi misali to wannan magana na uku kuma idan ya riga ya gama zaman dama shekara ne ya riga ya gama zaman shekara sannan ake rikici to yanzu lil muktari yanzu magana na mai karban haya ne idan wal halfu sannan ya hada da rantsuwa da suka zo sai shi mai karban haya ya zo da dubu hamsin ya ce alhaji Allah ƙara arziki ga mukulli da kuɗin gida alhaji da ya karba ya ga ce kai yaro ya haka shi alhaji menene ya ce ina dubu hamsin ne ya ce ba alhaji dubu hamsin kaban hayan gida shekara shi kuma alhaji ya ce dubu ɗari na baka kaga lamyan gurbe biya kuɗin ba yanzu ne an zo biya ake rikici yanzu magana ya gama zaman yawwa tun da ya gama zama ya riga ya shiga gaban alhaji ko to yanzu a nan tun da kowa bai da shaida yanzu kai alkali sai ka ce me haya ya fi ka gaskiya alhaji wal halfu ya hada da rantsuwa amma a nan fa sai ana magana in lam yanqudi idan bai riga ya biya kuɗin ba to idan kuma mafumi in ya riga ya biya kuɗin fa ya riga ya biya kuɗi ya gama zama da ya kama mu kulli zai ce to alhaji a bani dubu hamsin ɗina ka ci wani dubu hamsin ya ce ni haya a dubu hamsin ka ba wannan dubu hamsin ɗin ajiya na baka ko kuma ya ce dubu hamsin dama bashi kake bina na biya yadda ya faɗi wani abu wanda yake na wannan rabin kuɗin shi kuma ya riga ya biya tun farko to yanzu a nan mai gida ya shiga gaban shi tunda ya riga ya karbi kuɗi yanzu mai gidan zai rantse akan cewa dubu ɗari ya bashi hayan gida shi kenan kuɗin shi a kazaka hukumuhu ma'addi'aihi li qadri baqi muddati ti'aihi to kazaka haka nan hukuncin zai zamo magana zai tabbata na mai karban haya ne ma'addi'aihi tare da inda ainihin shi mai karban haya yayi da awa li qadri na gurgudan baqi sauran muddati iktirahi lokacin zaman haya yau ana rikici ne alaji yazo wane iya banganka ba kace alaji me kuma kake bukatan zo yace ai kudin ka ya kare yace kudi na yaushe ya kare yau nawa ga wata a'a kai da ka shiga gida a januware ka ce kai san ba a januware ka shiga ba kai a ainihin march ma ka shiga gida saboda kuɗin ka saura wata kaza shi kuma da ce san a farkon shekara ka shiga kowa bai da shaida to yanzu a nan za mu karɓi maganar mai haya ne yawwa mai haya ya fi ka gaskiya sai ainihin ya hada da rantsuwa in ya hada da rantsuwa dole a bar shi ya cike iya wannan ainihin muddan iftira'i hayan nashi wal qawlu fil qabdi wajen kuma karɓa wafin jinsi da jinsin kuɗin yau ake rikici ya gama zama ya zo sai ka ce ina kuɗi ya kawo kuɗi ya ce wani kuɗi kuma bayan na biya ka tun lokacin da zan shiga kai kuma ka ce kai sam bai biya ka kuɗin ka kai dama ba ka irin wannan haukan ba ka karɓan kuɗi sai an zauna shi kuma ya ce sam ai shi duk hayar da yake a garin nan ba bai taɓa ganin inda ma aka shiga ba biya ba ta yanzu rikici ya faru ba ka da shaida bai da shaida maganan wa za mu ɗauka liman shahidu ma a halfi halin zaman sai mu duba mu ga wanda halin zamani ya masa shaida wajen karɓa da rashin karɓa sai mu duba a wannan zamanin a wannan inda suke rikicin ya ake karɓan haya yanzu misali a nan maiduguri akwai wanda zai ɗauki gida ya baka baka biya kuɗi ba kaga babu ai wasu ma in sun karɓi kuɗin shekara sun ɗauka sun mallaki wannan kuɗin ka san yanzu gida ne kake da shi sai ka ba da hayan wannan gidan shekara biyar akan miliyan biyar aka lale miliyan biyar aka baka karka yadda kai tukiyan kana da miliyan biyar baka da koko wannan kuɗin na wanda ya karbi haya ne ba za ka mallaki miliyan ɗaya a ciki ba sai an shekara ƙwarai kuwa in an shekara sannan yau ka ci miliyan ɗaya saura miliyan hudu haka abin yake tafiya a gane to shine yanzu sai mu duba mu ga halin inda yake halin zamani yaya a wannan gurin sai an ci ake biya ko kuma sai an biya ake shiga in sai an biya ake shiga ya fi ka gaskiya in sai an shiga an ci ake biya ka fi shi gaskiya kawai za mu duba halin zamani haka nan wafil jinsi wajen jinsin kuɗin shi ma za mu duba halin zaman halin zamanin jinsin kuɗi ne kai da ka zo misali kamar Abuja ne sai ya ɗauko ainihin kuɗi naira dubu ɗari ya kaga je kai wa yake karɓar naira a cikin garin nan mu ai da dala muke ba da gida shi mu ya ce alhaji ai lokacin ce mun kai naira dubu ɗari ka ce mar kai sam dala dubu ɗari ka ce mar naira dubu ɗari dala dubu ɗari to yanzu waye shaida kai ma baka da shaida shi ma bai da shaida sai mu duba a halin nan garin a Abuja a yanzu masu ba da hayan gidaje a dola suke bayarwa ko a naira suke bayarwa in a dola suke bayarwa ka fi shi gaskiya in a naira ake bayarwa ya fi ka gaskiya to shine darasin mu ne yau yace fasirun fi kira'i arwahili wasufun cikin ainihin kira'i hakanan wajen karɓa ɗin nan fa ana duba ainihin tsawon zamani ma lokacin rikicin ma ana lura da shi cewa lokacin da kuke rikicin ya an ɗauki lokaci in an ɗauki tsawon lokaci kafin ku yi rikice mu ce ya fi ka gaskiya ai in bai biya ba ba za ka iya haƙurin zuwa wannan tsawon lokacin ba in ku a gajeren lokaci ne nan ma za mu ce ka fi shi gaskiya sannan kuma duka ana lura da wanda ainihin al'ada ta ba shi shaida mutumin da ya kawo ashirin ya kawo mushriyi abin da ya kama da gaskiya duk ana kula da shi a wayannan hukunce hukuncen fasulun fi kirayi rawahili wa sufuni wa fi rawahili kira'u wa sufun ya ce alkira'u haya yana tabbata fin rawahili a cikin raƙuma abubuwa masu ɗiban kaya ka san kamar yanzu ba muna da tireloli muna da bansuya muna da kaza ba to kaga da su ai raƙuma su ne kayan ɗiban abin ɗiban kaya wasu mun haka nan da jiragen ruwa duk ana ba da su haya sannan hayan su ɗin kala biyu ne alabbamani auri ta ayinin hasan hayan su ɗin Hassan yana kyautata ala zamani a bisa zamana au bi ta'ayyunin ko kuma da ayyanawa in muka ce haya madhumun shine kawai kai bukatan ka ga kayan ka ya dauka ya kai maka wuri kaza baka ayyana abin hawan ba ko kuma bukatan ka ya dauke ka ya kai ka guri kaza baka ayyana abin hawan ba wannan hukuncin shi daban da ainihin muayyani yanzu misali wane eh da Allah motar nan naka nake nema kamuri din nan nawa za ka bani haya akwai bikinmu na wani aboki na ranar asabar za ka bani haya kwana biyu sai ya ce za ka biya dubu talatin ka ce za ka biya ka ɗauki dubu talatin ka lale ka bashi akan wannan motar ta shi kamuri ka ga ka ayyana ta kawai ranar da ta zo alhaji wallahi dai ka yaƙuri yanzu ga gob ɗin na tafi da ita za ka karɓa ka yi dama dan ka je kai barazana ne ka ayyana ka ga mu ayyani ba zai karɓi ba da ni ba amma wane iya da Allah akwai wani uzurin mu ne ranar asabar ka san garin ba motoci nawa za mu biya ka ɗauke mu ka kai mu wurin uzurin ka da mu mu hudu a mota sai ka ce za ku biya dubu uku ka ce za ku biya ka ɗauki dubu ka ba kowace irin mota ya ka dole fawo tunda ba ku ayyana ba ku kawai bukatun ku a yi muku wannan aikin yau wato haya din kala biyu ne akwai mazumun akwai muayyan kowanne hukuncin shi da ba wayum na ta'jilu fil mazmuni an hana gaggawa an hana jinkirta kuɗi fil mazmuni a cikin kira'i mazmun ku kula da kira'i da siyarwa duk abu ɗaya ne kawai wannan ka siyar da zati ne wannan ka siyar da amfani sannan akwai abubuwan da ababin buyu aka hana akwai fasku dainin fi dainin an hana bai ku dainin bi dainin an hana kali'un bi kali'un da sauran dai abubuwan da aka hana to yanzu a haya ma muna kula da wannan abubuwan yanzu misali idan kira'i malumun ne ka zo ka ce nawa zan biya ina da iyalai mutum kaza a kai su Kano sai ya ce za ka biya kowane mutum dubu uku ka ce za ka biya sai ka ɗauki kuɗi ka bashi akan zai zo da mota kaga kowace mota ya ɗauko ya kawo ba ka da daman ka ce ba za ka shiga ba kai kawai buƙatar ka ɗauke ka daga nan a kai ka kano ko tsohuwa ce iyakar ta ne dole din da ta samu matsala ya kawo wata yawwa eh urfi kamar naya eh a to dama mana in ya kawo motar da ba za ta iya zuwa ba kana da magana mana amma sai dai ba za ka ayyana mota ka ce sai mota kaza ba tunda da fari ba ku yi da muayyani ba yawwa to idan aka yi haka kaga ai mazumun ne kaman kana bin shi bashin kai ka zuwa Kano ne tunda mazumun ne ba muayyani ba kaman kana bin shi bashi ne nan ya kai ka Kano kaman misali mutum ne ka bashi odan kaya ka sifanta kayan in ka bashi kuɗin ka kana bin shi bashin wannan kayan ne to yanzu anan wayin na utajilu an hana ainihin jinkirta kuɗin saboda in ka jinkirta kuɗin ya zama bashi da bashi ko ya zama dainin bidainin yanzu misali nawa zan biya ka kai ni Kano a ainihin mota bus sai ya ce ka biya dubu uku uku sai ka ce to shikenan Allah ya kai mu zuwa kwana kaza zan baka kuɗin kaga yanzu nan kana bin shi bashin kai ka Kano da kai da iyalai shi kuma yana bin ka bashin kuɗi da zaka biya shi lokaci kaza kaga an yi dainin bidainin shi kuma ka'ida abu yu a dainin bidainin haramun ne saboda haka a mazumun wayum na utaji wayum na utajilu fil mazumun in mazumun ne dole sai ka biya farin kuɗi sannan shi sai ka bi shi bashin kai ka ainihin inda zai kai ka na'am Allah idan misali muna da aure ne akan ranar juma'a ni ko sai na kashi ranar laraba na ce muka tsara ce za kai na kaza akan kaza
baka ayyana mota ba ban ayyana mota ba yawwa yanzu dole sai na bashi kuɗin dole sai ka bashi in baka bashi ba yanzu shi yayin da zai kai ka Kano kana bin shi bashin kai ka Kano kai kuma shi kai ka yadda za ka bashi kuɗi kaza amma ina kuɗin bashi kaga an yi bashi da a wani bashi lalata sai ran juma'a in ya zo tukuna zan bashi zuwa sai ka bari heran juma'an ku yi tsada amma yanzu kuna yin tsada in ya yadda ka yadda ai ka ka biyo shi bashi shi ma kuma zai biyo ka bashi sai ranar juma'a kaga dainun bi dainun duk da dai in ka duba a sharhoji in dan lokacin kaɗan ne ana ɗaga kafa Hmm?
nan cikin gari haka gaban lafiyar nan eh ya ce ina son shaka ka kai ni wuri kaza eh shi ma sai an bayar a'a shi kuma wannan babin haya ne ai tunda haya ne za a duba al'ada ne Na.
yawa al'ada sai an je ake biya ko kuma sai an daga shiga za ka biya kaga yanzu misali a garin nan da can lokacin da muke da tasi tasi sai ya kai ka za ka biya amma bos fa sai ka biya za ka tafi to duk ana dubo yannan al'adu ko yanzu ma bos ai sai an karbi kuɗi Eh, sai an tara kuɗi za ta fi amma yanzu na kai kai sai za ka sauka za ka biya ya za ma yawanci ake cuta yin tasi da kawai mutum ya sauka ya biya da kuɗi a buge ba shi kenan ya ce shi ba ne da wani wani ijara Eh?
shi na shi ijara ne yawwa eh, wannan kuma kirayi wa mudilakan jaza bi ta'yi bi zit ta'yini Na.
haka nan mudilakan saki ba kayyadewa jaza ya halatta bi zit ta'yini gaba abokin ayyanarwa ma'ana in ka ayyana ka ce wannan motar ta ga ya zama muayyani gaskiya to yanzu anan ya halatta a yi da bashi kaga wannan bai zama bashi da bashi ba tun da muayyani din ba zai karbi badali ba duk lokacin da ka zo ka ce wannan motar taka kamri nake so ka bani haya zan je guri kaza ya yadda akan dubu ashirin sai ka ce to dubu ashirin ɗinka sai rana kaza za mu ce ai kaman ka sayi mu'ayyani ne da bashi ya halatta kaman ka zo ka sayi ainihin littafi nan ne bashi ya halatta inda mu'ayyani ne ba zai karbi ainihin badali ba wancan kuma bashin kake bin shi ka siya da bashi dai bidaini shi ya haramta mu mun gane wannan wajaza muktarin li uzrin yar li uzi a, wa haisu muktarin li uzrin yarji'u falazimul lawul kira'u ajma'u wa haisu muktarin yayin da mai karban haya yarji'u ya dawo ya fasa li uzirin domin wani uzuri bayan kun kulla haya ya karbi motanka haya kwana kaza akan kuɗi kaza kawai sai matsala ta faru ya zo ya ce alhaji wannan hayan fa sai dai a yi haƙuri da shi to yanzu a nan falazimun lawul kira'u ajma'u yanzu wannan kira'in gaba ɗaya ya lizinta gare shi ma'ana zai biya ka kuɗin ka cif sannan sai ya ɗauki motar ya je ba wa wani haya ko ya ci riba ko ya faɗi wannan ba damuwar ka bace yanzu misali ko a askari ba mun karanta ba kariyul haji ne mutumin da yake kai mutane aikin haji ga abun hawan ya zo da shi wanda za a ɗaura ɗin sai ya samu matsala sai muka ce a ɗauki wani a maimakon shi a ɗaura a wannan sit ɗin sannan idan an samu riba da guna shi ne in an samu asara alaihi yana kai shi kai ne abin cinikin ku na farko ba zai ciwon kai ba yanzu wannan amfanin ya mallaka saboda haka sai a siyar da wannan amfanin an siyar da wannan amfanin in riba aka ci a bashi in asara ne ma shi zai biyo ba na mai abun hawa bane eh ba na mai abun ba nan abin hawa bane kai kai ka riga ka siya wannan sai din ka siya wannan amfanin wa wajibun ta'yinu waqti safari Na'am.
kuma wajibi ne a ayyana lokacin tafiya din ba zai kawai ka biya kuɗi ya ce sai ka gani ba dole a ayyana lokaci dan yanzu kamar yanzu ne sai ya ce to alhaji ka shirya ina za ka ka ce za ni fitus ya ce ka shirya bayan isha zan zo to bayan isha ta ina za a fita a gari na? yawa in ya ce "Ah, akwai hanyoyi da muka sani ka hanyar jeji ne." hanyar jeji nan kuma hatsari ne saboda haka hanyar hatsari ba zai zama kamar hanyar lafiya ba in ma ana bi din kaga dole akwai bambanci dole sai an ayyana lokaci fi sufuni a cikin jirgin ruwa wal makarru sannan shi ma jirgin ruwa kaga kowane lokaci yana da irin kuɗin sa akwai lokacin da ake samun sukun akwai lokacin da rakumin ruwa yake yin yawa akwai lokacin iska akwai kaza to dole sai an ayyana lokaci a ainihin jirgin ruwan wal makar sannan sai an ayyana makar gurin da za a kai ka gurin da za a je jirgin ya tabbata lillazi turi na abin da ainihin aka haya din sannan wa huwa alal balagi shi hayan jirgin ruwa yana tabbata bisa balagiya ne akwai ijara balagiya wanda za a ce kaman ainihin a kaman ainihin jikuli ne wanda in ba a gama aiki ba shi kenan ba za ka biya ko kobo ba to ijara na jirgin ruwa alal balagi ne in shay'un jara saboda haka idan wani abu ya faru fiha cikin jirgin ruwan kafin a kai ka inda kuka yi wala shay alahu min alkira ba zaka biya ko kubo na haya ba ka hayi jirgin ruwa ka ɗebo kayanka kilo dubu zai ɗauka ya haye ma ruwa kawai a cikin ruwan jirgin ya samu matsala aka yi tangal-tangal kayan ka ya juye to yanzu ba za ka biya ko kobo ba tunda inda kuka yi da shi din bai kai kayan ba ainihin kayan ka ya kife ba zai ce to ai na yi aiki daga nan zuwa lokacin guri kaza ba tunda wannan aikin kai ma ba zai ma amfani ba kai ma ba za ka biya ba kaga bambanci da hayan abun hawa akan tudu in abun hawa akan tudu ne iya aikin da yin ai zai ma amfani in aka zo za a daura akan wannan ne saboda haka sai ka biya shine in shehun jirafiya fala shi alahu min alkira alhamdulillah